أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك واكرم وانعم على محمد وعلى اله واصحابه غر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون ان الوقت امانه عند الله تعالى ويجب على المسلم ان يستغله في طاعه الله يقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه الحاكم عباد الله إن الوقت هو الحياة وهو ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات يقول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيها الموحدون يقول الحسن البصري رحمة الله عليه أيها الناس إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما ويجب على المسلم أن يدير وقته من خلال تحديد الأولويات والابتعاد عن العادات التي تضيع الوقت يقول الله تعالى فإذا فرغت فانصر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن تضييع الوقت محذرا عن دخول الإنسان فيما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخرجه الترمذي واعلموا عباد الله أن إدارة الوقت تؤثر على حياة المسلم وتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته يقول الباري جل شأنه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يؤمن بالله واليوم الآخر يوم القيامة أو كما قال حتى يسأل عن أرضى عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمله ماذا عمل فيه رواه الترمذي روي أن أحد الصالحين كان يمشي في الطريق فوجد شابا يرعى غنما فقال له يا بني هل لك أن تتعلم العلم فقال الشاب ليس لدي وقت فقال العالم أتحب أن تكون غنيا فقال الشاب وهو مسرع في إجابته نعم يا أب فقال العالم فإنك إن لم تتعلم العلم فلن تكون غنيا أبدا فتعجب الشاب وقال صدق والله فذهب مع العالم وتعلم العلم وأصبح من أغنى الناس عباد الله يقال قديما من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم عباد الله هذا الوقت فرصة منحها الله إيانا وستضيع يوما إما بموتنا وإما بذهاب ما نحن فيه لا محالة في ذلك فاغتنموها قبل فواتها بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى bayan godiya da yabo da jinjina mara adada ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna mun wannan lokaci mai tsada ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai ke baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakadan Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da abincin Allah su ƙara tabbata gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa haɗi zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin ita ce wasiyar mutanen ƙwarai wadda Allah ta'ala ya wasici da ita tun azali hakika Allah ta'ala ya yi wasici ga waɗanda suka gabace mu yahudu da nasara cewa mu ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine jin daɗin rayuwar duk wani mumini Allah ta'ala ya ce ma annabin shi ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan manzo ka ji tsoron Allah idan aka yi khitabi ga annabi fiyayyen halitta wanda babu shakka ya fi kowa a duniya Allah ya ce mai ka ji tsoron Allah to ina gare ni ina gare ka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu yi aiki da duk abin da Allah ta'ala ya umurce mu a kowane lokaci ƴan uwa masu albarka takaitaccen mawdu'in khutbar mu na yau shine mahimmancin lokaci ga rayuwar musulmi babu shakka ɗan uwa lokaci amana ce wurin Allah ta'ala wanda ya wajaba ga musulmi ya kula da wannan lokaci wurin yi wa Allah da'a Allah ta'ala ya ce shine ya halicce ku ya sanya dare da rana su zama su maye gurbin juna ba dan komai ba sai ga wanda ya so ya yi tuntuni ko kuma ya so ya gode ma Allah turawan yamma waɗanda suke arna ne sun yi imani wasu daga cikinsu sun yi imani da Allah ba don komai ba saboda ta'aqubul layli wan nahar yadda rana ke zawwa ta hito ta faɗi ta hito ta faɗi ƙarshe wani bature yayi imani yace kai lalle babu shakka akwai Allah da yayi wannan ranar baturan da ya kasance yana tarakubin rana ya zauna ya ga hitowarta idan ta faɗi ya ga yadda ta faɗi babu wanda ya hiddo ta babu wanda ya sa ta faɗi sai Allah ta'ala fiyayyen mahalittu wanda ya yi halitta baya da abokin tarayya a cikin halitta shi wannan bature bai mutu ba sai da ya kasance yana cewa il exist babu shakka akwai wanda ya wannan halitta to ina ga mu 'yan adam babu shakka hitowar wannan ranar da haɗuwarta akwai wani abun lura abun lura a ciki shine muhimmancin lokaci yadda wannan rana ba ta hitowa sai lokacinta yayi kuma ba ta haɗuwa sai lokacin haɗuwarta yayi duk yadda ka kai ga iya ƙwarewa wurin ƙera wani abu baka isa rana ta hito lokacin hitowar ta bai ba baka isa ka hiddo ta lokacin hitowar ta bai ba baka isa ka sa ta faɗi lokacin faɗuwar ta bai ba wannan ba komai bane illa nuna ma tsari a cikin halitta Allah ta'ala Allah ya nuna ma cewa lokaci yana da muhimmanci tun hitowar rana da faɗuwar ta ƴan uwa masu albarka annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka amfani ababe guda biyar karibanci ababe guda biyar kafin biyar su zo ma karibanci samartakarka kafin tsuha ya zo wanda babu shakka sai ka tsuha duk lokacin da mutum ya zo a bisa doron ƙasa to ya san komai ta jima komai ta daɗe zai tsuha innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adnayahu ila albila rana da wata idan suka mamayi sabon abu to zaka ga wata ran yayi horhora fariqal lokacin da da yana da gashi baki kirin zai dawo da gashi baki fari fariƙal wannan babu shakka yan uwa masu albarka manuniya ce wadda ke nuna cewa in dai rana tana hitowa tana haɗuwa to lokacin nan yana tafiya ne kullun sai ya kai ga mutum ko cikin kabari ko kuma ga tsuha Allah ya datar da mu annabi ya ce wasihatak ka amfani lafiyarka ka amfanu da lahiyar da Allah ya baka qabla sakamika kafin rashin lafiyarka ka yi ƙoƙari ka amfanu ka amfanar da al'umma da lahiyar tan da Allah ta'ala ya baka kafin rashin lahiya babu shakka idan dai mutum yana dagi a bisa doron ƙasa ko mai ta jima ko mai ta daɗe ko ya yi rashin lafiya wanda rashin lahiyar tan zai nuna mai lalle Allah ta'ala yana iya damƙashe ne domin rashin lahiya manuniya ce zuwa ga abu guda biyu ko ya maido da kai zuwa ga Allah ta'ala ko kuma ya kankare ma zunubinka da yawa wani yana can yana cikin imauci yana cikin shagalta sai Allah ta'ala ya jarabce shi da wani rashin lahiya dan ya dawo yana yaji ga Allah dan ya dawo yana kugi yana wayo ni Allah na ya mai da Allah nashi shi kadai to sai Allah ya maido shi ya kuma istighfari ga Allah ko kuma Allah ya kankare mai wasu zunubai da ya aikata ya yahe mai sanadiyar wannan rashin lafiya ƴan uwa masu albarka annabi ya ce wa ginaka qabla faqrika wadata ka kafin talaucinka wadata kowace iri idan Allah ta'ala ya ma ka amfanu da wannan wadata da Allah ya ma kafin lokacin talauci ya zo da yawa daga cikin mutane Allah ya wadatar da su ya tufa musu asiri ba su amfanu ba ba su amfanar da al'umma ba shi kanshi bai moru a bai mori abin da ya arziki Allah ya arzikta shi da shi ba Allah ya arzikta shi da dukiya bai wadatu ba bale ya wadatar da wani shi zaka gan shi ya zama wani irin matsolo bai bambaruwa bai iya kyautar dala ƙarshe sai ya mutu wa ya hadu ba'adu irfika biturafi angon matarka sabuwa shi zai zama ya mamaye waɗannan dukiya waɗanda kan mutu kana wahala kana tara su ƴan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu amfanu kuma mu amfanar da kanmu mu moru da dukiyar da Allah ya bamu dukiyar tan babu shakka yadda ka zo babu ta haka za ka mutu ka barta ka zo ba a aiho ka makale da kuɗi ba babu wanda aka haiho duniya makalkale da kuɗi babu shi ka zo baka da ko dala zaka koma baka da ko anini baka mutuwa da komai face farin likawani wannan farin likawani kadai zaka koma da shi annabi yace wa wa faragika qabla shugulika ka amfani kanka ka wadatu da lokacin faragaka lokacin da baka da ayyuka da yawa kafin lokacin ayyuka su zo da yawa lokacin da baka da program da yawa baka da ɗako guda bisa kanka ka yi ƙoƙari ka wadatu ka amfani kanka ka yi istignamin wannan fursa kafin lokacin da wannan damar za ta kubuce ka zan baka da dama kullum cikin ayyuka kake ƙarshe annabi ya ce wa hayatika qabla mautika ka amfanu da lokacin rayuwarka kafin lokacin mutuwa ya zo wadda babu shakka sai an yi ta babu wani addini a duniya face ya yi imani da za a mutu yau ko gobe muna roƙon Allah ta'ala idan lokacin mutuwar mu yayi samu cika da imani ya ku bayin Allah lokaci rayuwa ce lokaci shine abin da ke bambanta mutum da dabba domin mutum shi zai gano cewa muna ƙarhe kaza an yi lokaci kaza an yi lokaci kaza amma dabba ba ta iya gano haka ba taba samun wata dabba wadda za ta zauna ta ba ɗiyanta labarun lokacin da tana budurwa ba amma kai kana iya zauna ka ba ɗiyanka labarun sadda kana saurayi sadda kana kaza sadda kana kaza to lokaci shi ke bambanta ɗan adam da dabba da haka Allah ta'ala ya nuna muna cewa wannan lokaci yana da muhimmanci Allah ya ce a wata sura afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna zaton cewa mun halice ku ne dan wasa kuma ba za ku koma zuwa gare mu ba a'a tabbas Allah ya halice mu ba dan wasa ba Allah ya halice mu dan mu yi mai bauta Allah ya halice mu dan mu kadaita shi mu tabbatar da babu wani abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba da abokin tarayya ya ku ƴan uwa waɗanda suka kadaita Allah al-Imam al-Hasan al-Basri Allah ya gafarta masa yake cewa ya kai dan adam ka sani da dare da rana suna aiki a cikinka ko da yaushe to kai ma ka yi kokari ka yi aiki a cikinsu su babu shakka ranar tan sai ta hito babu shakka sai ta faɗi to wani aiki ka yi lokacin hitowar ranar tan wani aiki ka yi lokacin faɗuwar ranar tan mi ka yi wanda zai nuna ma cewa lalle ka yi abin da ka cancanci ka zan bawa na Allah ta'ala bawa na gari wani yadda ta hito haka za ta faɗuwa bai tsina nama kanshi komai ba kuma tana iya yiwa an rubuta cewa faɗuwar rana zai koma ga Allah ta'ala mi ka aikata ya kai bawan Allah mi kika aikata yake baiwar Allah wanda kika cancanci ki samu aljanna Allah ta'ala ya ku bayin Allah ya wajaba akan kowane musulmi ya kula da lokacin shi ya dinga lura da abubuwan da ake ce ma aulawiyat abin da ya fi cancanta a gabatar kafin wani a rayuwar mutum cike take da kalubale babu wani mutum da zai zo a duniya ba ce akwai ababen da ke fuskantar shi to akwai ababen da ya kamata mutum ya dinga lura da su wanda ake ce ma priority me yafi cancanta mu yi kafin wanga daga wanga lokacin da Allah ta'ala ya arzikta mutum yana da mata ɗaya da ɗiya biyu ko ɗiya uku bayan ya haihi ɗiya biyu ko uku sai Allah ya buɗe mai arziki ya buɗe mai dukiya to yanzu menene yafi cancanta ya gabatar kafin komai shin ƙara aure ne ya kamata ya fara yi ko kuma mota ya kamata ya fara siye ko kuma gida ya kamata ya fara ginawa ko kuma ya tabbatar da cewa ya inganta karatu da tarbiyyar waɗannan yaran guda uku wani ɗimamme kawai zai ga wata ƴan yarinya ya arme ta bayan ya arme ta da ƴan kwanaki kuma ya sake armu wata bayan an yi ƴan kwanaki ya sake armu wata sai su aiho mai ɗiya goma sha ishirin da a juma shi kenan kaga yaran nan su ne 'yan daga su ne 'yan wiwi su ne 'yan giya su ne masu suka zama alaƙaƙai a cikin al'umma wannan ya nuna rashin fiqhul aulawiyya ba mu iya lura da menene yafi cancanta daga wanga sai wanga daga wanga sai wanga wannan kuma duk rashin iya idarar lokaci ne a rayuwar musulmi lokaci rayuwa ce kada ka yi saken ka yi wasa da lokacinka lokacin da zai kubuce ma sai ya kai inda zaka dawo kana alalaita shababu ta'udu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashib wani tsoho ya ga hurhura ta ci mutuncin shi a da lokacin da yana saurayi da ya tsaya gaban 'yan mata da ya tsaya gaban koma waye za ka ga ana girmama shi ana son shi ana kaza yanzu sai ya ga da ya tsaya gaban 'yan budurwa ya mata magana sai ta ce kaka ina wunin sai ce kai ina da samartaka za ta dawo mini in ba ta labarin cin mutuncin da hurhura ta mini 'yan uwa masu albarka mu zan masu fiqhul aulawiyyat lokacin da yaronka ya samu jarabawa ta bak ko ya samu jarabawa ta birebe to a wannan lokaci menene ya fi cancanta ka mai da himma akan ɗanka shin sai mai sabuwar salula za ka yi wadda za ka sai mai iphone ya koma gehe ta sabuwar ya buɗe whatsapp ya buɗe tiktok ya buɗe whatsapp ko kuma facebook ko kuma sabon moto za ka sai mai ko kuma ka sai mai ƙur'ani sabo gal ka tura shi makaranta ya ƙara mai da himma wurin alaƙa shi da allah ta'ala menene abin da ya fi cancanta ga yaranmu ya kamata wannan ya dinga zo muna a cikin kai kada mu dinga amfanuwa da damanmu kullun sha'awar mu kanmu rayuwa ta ananiya rayuwa ta ni kadai ni kadai duk abun da na tara dan ni kadai su ɗaya yanzu a bar su duya da sun kai dan oho dan kansu yadda wasu uwaye suke tunani a yanzu ai dukiya ni ne wahala da same ta shi ma in ya tahi zai wahala ubana ni bai wahala ya tara mai ita ba aikin banza idan baka aza ɗiyanka bisa kan tarbiyya ta ƙwarai ba baka aza su bisa kan son Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za su zama alaƙaƙe alluba a cikin al'umma Allah ya datar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna cewa lokaci yana da muhimmanci na daga cikin muhimmancin lokaci ‘yan uwa kada mu shagaltu akan abin da bai sha muna kai ba kada mu damu akan abin da ba aikinmu ba ne lokacin da ake cikin wasu rigingimu na wasu ƙasashe wanda ba su sha kai ba ga ƙasarka ana cikin rigingimu to ka damu da ƙasarka kada ka damu da wata ƙasa wani ya kira ne yake cewa malam ina son kai min washin baki bisa kan rigingimun da ake ƙasar iran da isra'ila ita wala ko na ƙasar nijar ban san saura ba to wani zai zauna yana sai da magi da tanka da albasa shi ya zauna yana hashin baki wato shi al-khamnai yana bayanin khamnai kuma shi da zaka tare shi wai mi an sunan gwamnan kasar ku bai san shi ba gwamnan garin ku bai san shi ba mayar in garin ku bai san shi ba amma kawai dan sauraron rediyo yana yin hushin baki ya ce an yi kaza an tura rocket rocket ɗaya miliyan kaza an yi kaza la haula wala quwwata illa billah haka wani ya harnace duka sunayen shugabannin kasan wasu gari amma da zaka tare shi kai zano min sunan iya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san su ba annabi yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga cikin abin da zai gyara musuluncin mutum ya bar abin da bai sha mai kai ba kada ka shagaltu da duk abin da bai sha ma kai ba kada ka damu kada ka zauna cikin fada ana hira don bata lokaci kawai a ɗauko hira wani wanda kai dai ka san bawan Allah ne mutumin kirki ka zauna kana hashin baki bisa kan rayuwar shi kai kanka rayuwar ka ba sai da za ka fasar bakinta ba Allah ya dace da mu ku sani ya ku bayan Allah kula da mahimmancin lokaci yana da tasiri akan rayuwar musulmi yana taimaka mu musulmi ya cimma burin shi a cikin lokaci kalilan domin sanin hanya ya yi sabko duk lokacin da mutum ya tsaya ya tsara lokacin shi daga kaza in ni sai kaza to zaka iske ya yi wanda shi da ya hito dai gashi na ya hito bai san ina da shi ba bai san daga ina yake ba shi dai kawai ya hito ya zamna isa da yawa daga cikin mutane suke zauna su yi ta ɓacin wasu mutane ci kaga ya tara dukiya ya bar mu gamunan sai hamma sai kura sai kaza sai kaza ko wani mai mota ya huce da mota ya dan wace kura ba da gangan bai ci kagan su ko su dai ne ba su da taimako ba su da kaza kuma kai ka zauna kai kuraje lebura ka hada hannuwa kai tagumi ka ki tashi kai aiki ga ƙasa nan Allah ya baka kai noma ga ruwa nan muna fata Allah ya sauka mana da ruwa masu albarka Iliya Abu Madi wani malamin ƙasar Misir yake cewa kam tashtaki wa taqulu innaka mu'damun wal'ardu milkuka wasama wal'anjo ya ce ya za a yi ka zo ɗan adam kana ta koke kana wai kai ga ka Allah ya hana ma Allah ya hana ma alhali ga ƙasa nan Allah ya baka sannan ga sama Allah ya baka ya sabko ma da ruwa lokacin da baka tunani lokacin da ka tsara za kana son ruwa sai Allah ya saukar da su lokacin da baka tsara ba sai ya saukar da su wal anjumu ga wuraren gine-ginen arzuka nan ka ta gine zinariya ya haika to kana ta ka zam dan tsegumi dan ganin lahi Allah ya datar da mu da haka duk wanda ya kula da lokacin shi sai kaga yana iya tsara rayuwar shi kaga a rayuwar shi babu birkici a rayuwar shi in ya zauna fada ya san lokacin da ya ba wannan fada in ma ya zauna ne ya san bai wuce minti talatin awa guda a yi a yi hira ta yi daɗi a ce wani izo wanka ce ina ai lokaci ya yi tashi yoshi zai yi saboda ya tsara lokacin shi amma wani haka zai zauna musamman yanzu bala'in connection da ya shigo zamaninmu yaranmu ya ba da dala ashirin a buɗe mai wani ɗan wifi ya zauna ya ɓata awowi la karatun ƙur'ani la karatun hadisan annabi bai da aikin komi ya ba da dala ashirin kai inda lalacewa ta kai lalacewa hatta da matan aure a wasu unguwin ne shigowar yanayin wanga yanar gizon ga ta starlink starlink iga ya kai inda wasu matan aure suna zawa su ba da dala 20 su zauna a yi cincirundo Allah ya datar da mu to dai ina mazajen su mazajen su wa'anda Allah ya ba amana su hitowar tan da matarka ta yi ko da izininka ko ba da izininka ba matukar ba hitowa ta ta shari'ar musulunci ba wallahi sai Allah ya tambaye ka a ranar lahira ta zo ta bada dala 20 abinda za ta shiga abinda za ta jayowa bai da alaka da addinin musulunci wata filim ta za ta jayowa na zo ta unguwa na iske zuwa karfe tara na dare an cika na tambaya lahiya wani abu ne aka ce a wani abu ne ake bada dala 20 ce a na san shi ai wani bala'i ne da ya shigo al'ummar mu yanzu da yawa daga cikin matasanmu da ba su samu baka ba a shekarar bana wallahi yana da alaka da wannan abu akwai wani yaro sai da na kira shi nace ka ji tsoron Allah babanka ya zuba ma kuɗi lakwal dan ka yi karatu amma ka zauna tun ƙarhe tara sai ƙarhe goma sha biyu sai wani yace amma la habbi yake kai na dare Allah ya dacar da mu da haka ƴan uwa wannan duka yana da alaƙa da rashin tsara lokaci ba mu tsara lokutan mu ba bale na ɗiyan mu mun tashi a shuwa'iyyan su ma ɗiyan mu su tashi a shuwa'iyyan ya ga baban shi da ya tahi da sahi babu inda zai taya da ya zauna nan fada ta inda ya waga rana ta dan zo ga waga inuwa ya dan tahiya koma can kuma ya an ji haka zai ini ba wani aiki da yake yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duga duggan bawan allah ba za su gushe ba sai allah ya tambaye shi akan ababe guda hudu rayuwarka a cikin mi ka ɓata ta sai Allah ya tambaye ka jikinka cikin mi ya tsuha sai Allah ya tambaye ka dukiyar da ya baka ina ka samu ta Allah ya tambaye ka ya tambaye ka kuma a cikin mi ka ciyar da ita ya tambaye ka iliminka ya kai da shi wani aiki kai da ilimin da Allah ta'ala ya baka wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi ɗan uwa masu albarka lokaci dama ce wadda Allah ya bamu kuma za ta tahiyyata babu shakka zai tahi da haka mu yi ƙoƙari mu amfani da wannan dama da Allah ya ba mu kafin ta kubuce muna ana rawaitowa wani mutumin kirki daga cikin malamai na ƙwarai wata rana yana tafiya a cikin wata hanya sai ya gamu da wani saurayi yana kiyon dabbobi ya ce mai ya kai ɗana shin ba za ka nemi ilimi ba sai yaron ya ce ban da lokaci irin abin da ake gayi a yanzu malami ya yi nasiwa ya ce jama'a ku tashi ku nemi ilimi ya ce wallahi malam babu lokaci ba za ka gano akwai lokaci ba sai radda aka durmu ya ka cikin duhun kabari sai ka gano kayi asarar lokacin ka kayi asarar rayuwarka gaba ɗaya ka koma wurin Allah baka iya Qur'ani ba ka koma wurin Allah baka san annabi ba ka koma wurin Allah baka san sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ka shiga uku wani haka zai rayu ya koma gaban Allah ta'ala bai san Allah ba ya koma wurin Allah ta'ala bai san annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya koma wurin Allah bai san iyan annabi ba ya koma wurin Allah bai san sahabban annabi ba gaba ɗai babba asara ta he wanda ya koma ga Allah bai iya ƙur'ani ba yana can yana in wa'yanga suka ja shi ya ce a mu 'yan ƙur'ani ne zalla kuma bai iya ƙur'anin ba wanda ya ce a mu wa'yanda ke zagin sahabban annabi ne wai shi haka yake cewa a mu wanda ba mu yarda sahabban annabi ya koma can ya ja tugga kuma ya koma gaban Allah bai san duka wannan daraja ba bai san cewa wajibi ne kafin ya mutu ba ya iya alkur'ani wani haka zai koma ga Allah bai iya fatiha ta kware ba kuma in kace mai wane ya kamata ka koma makaranta ce bamu da lokaci to shin lokacin da Allah ya baka naka ne ka ce baka da shi ai abinda an naka ne zaka cewa baka da kama a tambaye ka kuɗi waɗanda naka ne sai ka ce a ban da su kuma kana da su to lokaci ba naka bane Allah ne ya ara ma shi dan lokaci Allah da ya ara ma lokaci shine kake ce ma baka da lokacin awa guda da zaka zauna ka karanci alqur'ani ka koye shi haka zaka yi ta bata lokutan ka a cikin awa 24 da Allah ya baka kullun awa 24 yana iya zauna fada tun swahe hammare ce bai ce bai da lokaci ba da zaka tambaye shi wai yau me aka zauna fada bai san abin da zai cewa ba ya kai inda in bai hito fada ba sai an ce wane yau lahiya baka hito bai ce abubuwa sun yawa bai hito fada ba amma bai iya zargin kanshi wai dan mi ya ki zuwa makaranta ya karanci alqur'ani kuma qur'anin nan tabbas sai an tambaye mu shi cikin cikin kabarin mu tabbas sai an tambaye mu annabin nan namu a cikin kabarin mu tabbas sai an tambaye mu ibadatan da muke yi a cikin kabarin mu to wai shin ibadatan da kake yi ka koyo ta ne ga malamai ko dai kaga mutane suna yi wai ruku'in ga da kake yi da sajada ga da kake yi koyon ta kai ko kuma ka dai ga muna yi ne mun yi da aka jama'a mu yi kokari mu amfanu da lokutan da Allah ya bamu kafin ya amshi su awa guda ta isa kullun in ka ware ta cikin awa 24 wannan duka yana nuna rashin kula da lokacin mu bature idan zai tahi ma'aikatar shi yana cikin jirgi jirgin ƙasa zaka ga ya ɗauko littafi yana karantawa wai dan minti talatin in nan da za a yi daga gidan shi zuwa ma'aikata bai yarda ya bata shi gaban ba amma shi baki ya yarda ya zauna ya sharara awa goma yana fada yana hire na surutu bisa kan abin da bai da alaka da addinin shi bai da alaka da duniyar shi wannan malami sai ya ce ma yaron da ya ce bai da lokaci shin kana son in gaya ma abin da in ka yi shi za ka samu kuɗi ya ce kwarai da gaske to nan ne aka aka kamo mutanenmu yanzu da malamai kullun cewa suke ku zo ga hanyar da in kuka bi ta za ku samu kuɗi to da nan za a biyo malamai amma tun da malamai suna ce a zo ga hanyar da an bi ta za a haɗu da Allah za a rayuwa mai kyau a gobe lahira to ba son haɗuwa da malamai sai ya ce malami ina so yana gauga yana ina so sai malami ya ce ka nemi ilimin addinin musulunci ya ce idan ka nemi ilimi wallahi sai Allah ya wadatar da ki wadatattan kuma kala-kala ce kada ka aza sai kayi kuɗi ba ita ɗaya ce wadata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa al-ghina an kathrati al-arab walakin al-ghina ghina an-nafs ba wadatuwa bace a ce ya wadata yawan tarin dukiya yawan tarin kadarori yana da gida kaza yana da mota ba shine wadata ba inji annabi wadata ita ce wadata zuci mutum nawa adda miliyoyin kuɗi mai jikka 20 ya yi shi a cikin mamujtama inda yake rayuwa yana da miliyoyin kuɗi amma ga shi nan mai jika ishir in ka gan shi ba ka rena shi shi kuma ga yanin da miliyoyin an rena shi to don haka sai wannan matashin ya yi makan shi karatun ta na ya bi wannan malami ya je ya koyo ilimi bayan ya samu ilimi sai al'umma suka zo suka kewaye wannan matashi ƙarshe sai da Allah ya wadatar da wannan yawon don haka malamai ke cewa duk mai son Allah ya bashi duniya to ya nemi ilimi duk mai son Allah ya bashi lahira ya nemi ilimi wanda ke son Allah ya hada mai duniya da lahira ya nemi ilimi bi ma'ana kada kai wasa da lokacinka wurin neman wa'annan ababe guda biyu Allah ya datar da mu wannan shine fassarar wannan khutba abinda muka faɗa daidai Allah ya datar da mu inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu muna roƙo Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin ƙasar Niger da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya an ce a yi ma ƙasa addu'a to babu shakka yi ma ƙasa addu'a yi ma kai ne domin Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da mu lafiya ne kuma koyaushe idan ka ji an ce a yi ma ƙasa addu'a kakka aza wani na an kai ma addu'a a ƙasar ce aka ma addu'a domin shi wani malami in za a ce ma wani addu'a to sai ko a kashe shi bai ma wani addu'a ba amma tun da an ce a yi ma ƙasa addu'a jama'a mu tashi mu yi ma ƙasar mu addu'a muna roƙon Allah ta'ala duk wanda a alkhairi ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar ko ina yake Allah ya kamu da shi wanda kuma asheri ga ƙasar da tamu ta Nijar kowaye shi Allah ka tafi mana da shi in kashe shi Allah zai yi shi ya sani in tahiyar da shi zai ya kawo wanda alkhairi Allah shi ya sani haka muna roƙo Allah ta'ala ya zaɓan muna alkhairi a cikin wata ƙasa tamu ta Nijar wayanda suka zam sharri ko musiba ko alaƙaƙai ko bala'i ga wata ƙasa tamu ta Nijar Allah ka iya muna da su قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله